بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci mai albarka muna addu'a Allah ubangiji ya albarkaci abin da zamu fada wannan ƙasa tamu Allah subhanahu wataala ya ƙara mata albarka yadda muka fara azumi lafiya har muka zo yau sha biyu ko sha biyu ga watan azumi Allah ya sa mu ga ƙarshen sa lafiya Allah ya sa karɓaɓɓe muke yi Allah kuma ya maimaita mana muna cikin suratu ali imrana a wannan majalisi na goma sha biyu daga wannan masallaci na masallacin al'afat da ke garin gombe a ƙasarmu ta najeriya a sura ta ali imrana za mu tashi aya ɗari ta ɗari da goma sha hudu ne ɗari da arba'in da hudu kai za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da hudu bayan mun gama ayoyin da suke bayansu duka dai muna ta tattaunawa ne game da abin da ya shafi badar da tarbiyya da Allah subhanahu wata'ala yake ƙara dasawa a zukatan muminai wannan gurin ma'ayar da take gabanmu ana ƙara ƙarfafa gwiwa ce ta su sahabbai da muminai game da suke waiwaye domin waiwaye ado ne na tafiya kake duba me ya faru da 'yan baya da ya same su ya suka yi in alkhairi suka yi abin da ya faru a baya to ku rike alheri in sun samu matsala ku nisanci matsala to shine nan Allah subhanahu wataala yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu ribbiyun kathirun ko kuma wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun na'am na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا wallahu yuhibbu sabirin Allah subhanahu wataala yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun wa ka'ayyin wannan kalma ka'ayyin lafzatul murakkaba min kafit tashbit wa ayyin wata laf wani wani lafazi ne wanda aka hada su kalma guda biyu ne da kafin ta tashbihi kamar a ce ka misalin kaza kenan da kuma aggin sai suka zama wa ka aggin bayan an yi sai ta bada ma'ana guda daya bi mana ai takthir at takthir zaka ce sau da yawa ka yi min da min qatal ma'hu ribiyuna ribiyuna ana nufin jama'atun kathira jama'a masu yawa ma'ana mabiya guda ɗayan su ana ce masa ribiyun wa yuqalu al-uluf ana fada dubunnai kenan mutane dubunnai mabiya dubunnai su ake ce musu ribbiyun asalin kalma min riba min ar-ribba kai afwan min ar-ribba ana nufin jama'a ka anna ribbi nusiba ilaiha kamar ar-ribbiyuna an danganta zuwa ga jama'atun kenan wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun ai sau da yawa an sami wasu annabawa ko kuma wani annabi a can baya qatala ma'ahu rabbiyun mabiyansa dubunnai sun yi yaki tare da shi kuma sai aka ƙara maka aka ce kuma kathirun masu yawa domin rabbiyu rabbiyun ma ana nufin jama'atun kathira to kuma aka ce kathirun ko fama wahanu hakan bai sa sun sare ba fama wahanu lima asabahum fi sabilillah abin da ya same su saboda Allah din nan bai saka musu rauni ba amma dhaufu wa mastakan bai sa kuma sun samu sarewa ba wallahi busabirin Allah yana son masu haƙuri wannan aya a dunkule abin da ya faru da mumine a lokacin uhud Allah subhanahu wata'ala ya aibanta muminai abin da suka afka a ciki sai Allah subhanahu wata'ala yana jan hankalin muminai na nuna masa mafita ita ce bin hanyar annabawan baya ta hanyar haƙuri a wajen jihadi da kuma kar a dogiya inda ake ma'ana a dogiya inda ake kar a gudu in har halin yan baya haka ne to ku me yasa za ku yi haka to a sai aka kawo musu wannan misali aka ce wa ai wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kamar yadda na faɗa kira'a ce guda biyu wasu sun karanta wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna wasu kuma sun karanta wa ka'ayyin min nabiyyin utila ma'ahu rabbiyun utila ma'ahu rabbiyun bilbina lilfa'il kenan ai da yawa daga cikin annabawan da suka gabata baya an samu mabiyansu masu yawa sun yi yaƙi tare da su kuma a gurin yaƙi dole za ka ga abu mai kyau ka ga mara kyau a gurin yaƙi za ka ga an kashe wancan an kashe wancan an kashe wancan wasu sun tsira amma wannan abin da ya faru fama wa hannu ba a sabuhun fi sabilillah jikinsu bai samu rauni ba haka himmarsu ba ta ja baya ba haka yanayin fuskantar abokanan gaba bai sa sun sare ba sababin abin da ya faru da su na daga raunuka da kuma kashe wasu da aka yi saboda wannan cutar wanda aka musu fi sabilillahi ne ba abin da ya sa musu na rauni sai karin karfin gwiwa wa ma za'ufu wa mastakanu zukatansu bata taurawa ba bata samu rauni ba haka azamarsu da niyyarsu bata ja da baya ba haka ƙarfin jikinsu ba ta samu tawaya ba saboda abin da ya same su na wahalhalu da suka sha da abokanan gaba haka yan baya suka kasance wanda suka yaƙi da wasu annabawa wallahu hibus sabirin Allah subhanahu wata'ala yana son mutane masu haƙuri masu jajircewa a abu ana tunatar da sahabbai cewa haka ya dace ku zama na sau yanzu nan gurin a aya ta gaba za a gaya mana duk da jajircewansu da abin da ke faruwa da sun ba da jikinsu da ba a samun ja da baya sannan kuma zukatansu tana ƙara komawa zuwa ga Allah wajen addu'a da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za a gaya mana har irin zantuttukan da suka kasance suna faɗa 'yan baya na
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى yake cewa wayannan bayin Allah wayannan rabbiyuna din wama kana qaulahum ay lam yakul ladar rabbiyuna min qaulin yantiquna bihi basu da wani zance da suke fada a lokacin da aka lallasa su saboda sun san hanyar Allah aka yi musu wannan abin da aka yi musu sun jajirce sun kiyarda su nuna akwai damuwa to a hakan kuma babu abin da suke fada sai dai neman gafara daga wajen Allah subhanahu wataala ban kawo da kauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana ya ubangiji ka sitirta mana zunubanmu watakila abinda muka yi aka samu aka samu ake aka cutar da mu aka yi kaza akwai wani abu na kuskure da muka yi ko kuma tun kafin mu zo muna da kurakure ya Allah ka gafarta mana zunuban mu wa israfana fi amrina sannan kuma da duk wani sakaci da muka yi har muka saba maka a cikin al'amuran mu gaba daya ta hanyar mu wuce gona da iri ko kuma ta hanyar ba mu aikata abin da ka umarce mu yadda ya kamata ba wa thabbit aqdamana sannan kuma suna neman Allah ya tabbatar da digadigansu a gurin yaƙi dinnan da ake yi Allah ka tabbatar da digadiganmu sannan suna cewa wansurna alal qaumil kafiri bayan jiki ya nuna abin da zai iya nunawa sannan kuma suna nuna jiki ba zai iya komai ba sai da taimakon Allah subhanahu wataala sai suka dauke lamarin su gaba dai suka kai shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan jama'a kafirai makiya Allah na'am
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah subhanahu wataala atake ya amsa musu tare da annabinsu fa atahumullahu thawabad dunya fa atahumullahu thawabad dunya yanzu ana ga musu sakamakon juriyarsu da komawa zuwa ga Allah sai Allah subhanahu wataala ya saka musu da lada na duniya inna Allah ta'ala kad mana'ahum bi fadli jazaa'an fid dunya Allah ya ba su sakamako a duniya wanda irin sakamako ne na duniya suka ci nasara kan abokanan gaba suka samu ganima da kuma makamancin haka sannan aka ƙara musu wa husna sawabil akhirah aka ba su kuma kyakkyawan lada na lahira na samun rabo da aljanna da kuma dawwama a cikin aljanna din wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son masu ihsani masu kyautatawa can baya mun yi magana aiko ihsani bi jami'i anwa'ihi Allah yana son masu yin sa ko wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardi wajal mumtakin alladhina yunfiquna fis sarai ne ai alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin saboda aiki ne na ihsani general Allah yana son su to nan gudun ma fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutanen kirki kullu muhsinin fi ibadihi subhanahu wa ta'ala kowa kuma ihsani sa irin layin sa ne wani ihsanin sa shine ciya wani ihsanin sa shine jihadi wani ihsaninsa shine ya karantar wani ihsaninsa shine zama yana yafewa wallahu hibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son mutane masu abin nan ihsani wannan ayoyin akwai falaloli akwai fa'idodi a cikin ta zamu dan karanta su a gurguje na farko at-ta'assi biman madha min salihil umam sabiqa ana karantar da mu muke koyi da salaf na yan bayan mu salaf na baya ana da yan baya ana so ake koyi da su ake koyi da yan baya ake ganin ayyukansu na gari kaga yadda a wayanci aka ba wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun fama wahanu ai ba labari ko ake baka ba ana baka labarin fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu kai ma karka zama ka samu wannan kai ma karka zama ka samu ad-da'f wal istikana karka samu wannan ka samu nitsuwa ka samu jajircewa idan hakan zai faɗo a kanka to ana so a yi koyi da 'yan baya manya 'yan baya ana riko da nasu na biyu na biyu nan akwai wata ishara babba akwai ishara babba الإشارة إلى انحطاط مرتبة مرتبة الذين يذلون لأعداء الله أنا نوني قبسا duk wanda suke kaskantar da kansu ga makiya Allah subhanahu wataala babu maganar kaskantar da kai ga makiya Allah subhanahu wataala makiyin Allah subhanahu wataala kullum ana so ka nuna ji da jajircewa a kansa dan nuna abin da aka maka kaji zafi to wannan kamar addinin Allah ne ka nuna yana kaskanci karka manta su makiya Allah fa watakila sun fi ka jin zafi kuma suka jure to me yasa kai da kake son Allah ba za ka jajirce ba sai ka jajirce in takunu ta'lamuna ne fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuna jin radadi ne abinda su suke muku su ma suna jin radadi to saboda haka mutumin da yake da imani ya waje bai kasance mai ƙarfi da ɗaukaka banda kaskantar da kai ya zama kana da tsawon daka kamar me suka ce ka zama kaɓaudil azim kamar ƙatin dutse kafaffe wanda baya jijjiga malamai suka ce musamman a gaban makiyan Allah karka yadda ka nuna kaskancinka har ba a irin wannan yanayi malamai suna halatta mutum ya zama mai abin nan mai nuna ji da kansa mai nuna girman kai ana so ka nuna takabburanci a gaban suwa a wajen abokanan gaba makiya Allah subhanahu wa ta'ala a nan gudun malamai suka ce haramun ne a ja tufafi ka sa tufafin da zai ke jan ƙasa ka sa tufafi na alfahari ka sa tufafi na ji da kai amma aka cin a gaban abokanan gaba ne ya halatta duk tufafi na girman kai ka saka duk tufafi na ji da kai don a nuna jama'ar ka masu kashe sa za ku ga sarakunan mu tattafin su ba yana jan kasa ba in yana jan kasa ba ku gani ana tahowa wannan duka fatawoyi ne na malam da abin nan daula usmaniya cewa waɗannan ai tutan daula usmaniya ne to kowane kafiri ya gansu yadda suke din nan haka da tufafin su har sun na- wanda za su razana su a nuna wannan shiga manyan tufafin shine daukakan da girman ga ma yadda ake bin su in dai turhibuna bihi aduwallahi ne malamai suka ce ya halatta wannan ba dan girman kai ba ba don girman kai ba don kawai nuna girman addini ne in har hakan zai bada natija na nuna girman addini ya halatta in kana neman soyayyar Allah shi ne sai ka zama kana da riko kana da haƙuri lokacin wahala wannan kowace irin wahala kowane irin tsarari ka zama kana jure masa sannan yana nuna mana komawa zuwa ga Allah da dogara ga Allah a duk abin da ka fiskanta wannan shine asasi na samun cin nasara tuba da istighfari lokacin da ka shiga jarrabawa to wannan sababi ne da zai sa abubuwanka su yi sauki kaga ai yanzu da suka shiga wa kayyin min nabiyyin qatala ma huwa rabbuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu oh wallahi yubbus sabirin ko sai aka ce ne wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana kaga suna cikin tsanani ne in kana cikin tsanani sai ka koma zuwa ga istighfari ga Allah rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ka tuna kai makaskanci ne kai sakaci a ayyuka wa israfana wa amda wa sunna ala alqawmil kafirina yanzu eh wasabbit aqdamana wasabbit akadamana ka tabbatar da duka digan mu to yanzu sai ka faɗi buƙatuwarka wansunna alal qaumil kafirina kai kuma yanzu wani bukata ce ta duniya da kake gabanta sai ka nemi istighfari sai ka fare Allah ka yaye min abu kaza in kana neman wani abu ne sai kai ta istighfari ya Allah na tuba shi yasa ina ga a cikin wasu programs sai na nake fada nake cewa mata- matakan mafita a lokacin da ka shiga tsanani guda uku ne wani lokacin ce biyu wani lokacin ce uku duk suna tafiya wani lokaci ma ina ƙara na hudu na ɗaya tashi tsakiyar dare kai sallah a wannan sallah din abu biyu za ka yi ta yi shi ne neman gafaran Allah da godiya wa Allah kana neman gafaran Allah kana gode masa ni'imar da ya bi na biyu ka hada da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku in ka tashi na hudu shi ne na hudu nake kara na hudu in ka tashi ka kyautata wa bayin Allah sai ka cika da na biyar Allah ka yaye min damuwa Allah zai yaye maka damuwa istighfari salatin annabi godiya wa ubangiji da kyautata wa bayan Allah wadaban suna kawo mafita a duk halin da kake ciki a duk abin da kake nema a wajen Allah za ka tunkare shi zai zo maka da sauki shi ne a taubatu wal istighfari inda mihan lokacin jarrabawa tuba da istighfari to haɗa ta da godiya kuma godiyan sai ka ce ya ubangiji ni fa yanzu kasuwancin nawa miliyan biyu na rasa ya ubangiji wani ya rasa miliyan goma Allah ina gode maka da ka takaita ni ita haka to Allah zai yaye maka wannan salati da annabi kuma ka san mataki ne na cika addu'a ana so kai sana'i ga Allah kai salati ga annabi matakai kenan kamar da ibnu qayyim ya kawo matakai na addu'a cikin matakai na addu'a kuma ka nisanci cin haram in mun dauki abin nan duka gabobi na alamun na, na matakan amsa addu'a ka nisanci cin haram domin abin nan eh, abin sun ma zakarar rajula yutilu safara asa akbara ya mutu yadihi nasa ya rabbi ya rabbi ko wa mat'amu haram in abincinka haramun ne ba za a amsa maka fa anna yustajabu lahu ka ce haram kuma ka zo kana cewa Allah ya amsa maka ana so kake nuna bukaturka a Allah akan komai ita tuba ita tuba ana farawa ne daga dukkan zunubai in za ka tuba ka ce Allah ka yafe min duka zunubai na sannan sai ka dawo kuma manya ka ambace su daban ko ɗaufin lada zunubana wa israfa na fi amrina da ya kawo menene ya kulu na menene kana qawluhu wa ma kana qawluhum illa qawl rabbana ighfir lana dhunubana wannan wani irin zunub ne duka ne kowane iri ne sai suka zo wa israfana fi amrina wa israfana fi amrina tana sun zaka nemi gafara na zunubai kowanne ne zaka yi sannan sai ka hada sannan duniya kankanwa ce a gaban lahira fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ce wa husna thawabil akhirah duniya kankanwa ce za a baka na duniyar amma fa mafi kyawun na lahira kuma shine gaba wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu wal akhiratu khairul laka minal ula sannan amsa addu'a ta kunshi ta duniya da ta lahira fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabul akhirah wallahu bil muslimin na'am alarama
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi na baya ya yi umarni da ɗa'assa a yi masa biyayya ko? in tattaɓo wa tasbiru la yadda tukun kai duhun shai'a ko? in kuka yi kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri to wannan umarni da aka yi muku ku samu haƙuri ku samu bin Allah subhanahu wa ta'ala wani waje aka ce ya ayyuhal ladina amanu aka yi ta kiran muminai da da'ar Allah to wa khatama bi mahabbati lil muhsinin a ƙarshe Allah ya ce wallahi bil muhsinin a ayoyin da suka gabata to yanzu kuma sai Allah sai ya tsoratar da mu kada mu kuskura mu bi kafirai wanda bin su kuma zai haifar mana da tabewa tunda bin Allah zai haifar maka tsira to nan kuma sai ana mana fada bin kafirai kuma zai haifar mana da tabewa ragabatan fi muwalatihim wa munasaratihim dan a tsoratar da kai karka yadda ya zama da kana kaunar taimakon su da kuma da kuma a goya musu baya sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kudin da kuka imani in tuti'ul ladina kafaru lalle in dai za ku bi kafirai yaruddukum ala aqabikum wallahi za su mayar da ku a wuyan ku za su daga ku su- su buga ku ta wuya in an buga ka ta wuya ba an kashe gaba kenan fatan qalibu khasirin daga nan kuma sai ku zama asararru ma'ana za ku zama na kumbar musulunci dama aikin su kenan wanda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara haka kullun suke ne to sai Allah subhanahu wataala ce kar ku bi su wanda ya dace ku bi shine Allah sai ya ce mi
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
Allah subhanahu wataala ya ce balillahu baulakum ai fala tuti'uhum khawfan minhu kar ku yadda ku bi su kuna tsoron su aw talaban linusratihim ko kuma neman taimakon kafirai ku je ku ku ba su balillahu maulakum wastaghnu an muwalatihim har ku je ku wadata daga daga daga daga daga daga soyayyarsu da biyayyansu fa hum lan yasrukum ba su yi taimakon ku ba balillahu maulakum bal alaikum an tuti'ullah alladhi yatawallakum bi tawfiqihi ku je ku bi Allah wanda shine zai taimake ku ta hanyar bin sa ya karfafe ku wa huwa khairun nasirin wa huwa khairu man yajlibu lakum an-nasr Allah shine mafi alkhairin wanda zai kawo maka cin nasara karka yadda ka nemi taimakon wani karka yadda ka dogara da wani ubangiji shi kadai ake neman taimakon sa shi kadai ake dogaro a gare shi ni'mal maula wa ni'mal nasir shine wallahu khairu wa balillahu maulakum ni'mal maula kenan ko wa huwa khairun nasirin wa ni'mal nasir kenan nafsin ayan ce ni'mal maula wa ni'mal nasir saboda haka ku je ku nemi taimakon ubangiji ku rike imani ku rike tauhidi to in kuka rike imani ku rike yanzu ina so ku rike karatun nan da zamu shiga wata aya ta gaba in kuka yadda Allah shine majibincin labarin ku shi zai taimake ku kuka rike imani kuka rike tauhidi kuka bar mushrikai a cikin shirkan su da kayan su ba ku shiga cikin lamarin su ba to me Allah zai yi
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Allah subhanahu wataala ce in kun yi haka in dai kuka yi haka kuka bi Allah to sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba inna Allah ta'ala bashara bishara ne yake wa mumini yake cewa shi zai saka tsoro da razana mai tsanani fi qulubil kufar fi qulubil ladina kafaru a cikin zukatan kafirai ar-ru'ba tsoro da damuwa da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali haka Allah zai sa ku zai muku haka ne saboda imanin da muka fara baya su kuma zai musu haka ne bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana shi yasa akwai abin nan taqiyuddinul qasimi alqasimi da yazo tafsirin ayan nan wallahi sai ya ce musulmai makami aka ba su gwargwadon imanin su da kusancin su ga Allah gwargwadon masifa da Allah zai saka wa kafirai su kuma kafiran gwargwadon bala'in shirkansu gwargwadon bala'i da zai karu musu suna ƙara shirka bala'i na karuwa ko kuma kuna ƙara imani bulala ta Allah na karuwa a kansu kenan kuna ƙara rauni Allah subhanahu wataala kuma yana ƙara ja da baya a kansu na taimakon ku a kansu kisa wasu ayoyin Qur'ani in ka karanta su sai ka ce wai ni waɗannan ayoyin kam musulman Najeriya kam da gaske ne ayoyin nan ko ba haka bane to wallahi ba zuciyar ba daidai bace aikin ba daidai bane ƙarya ake yi shi sa kullun zaka samu a ko ina politically financial economically ko kowane bangare ka tafi socially morally ta ina psychologically ma wallahi zaka samu an mana nisa educationally ko kuma academically duk an mana nisa haka yi kada bangaren bangaren alkalai lauyoyi in kada bangaren lauyoyi a lagos kadai a lagos kadai ana da san san san ina so ga barista ana san san san san san san da ake da lagos kadai ya fi san da ake da shi a arewacin najeriya gaba daya gombe ala gafata malam kakab kakab gombe kai north east san nawa muke da su a gombe dai ɗaya muka samu da kyar wanzu sun kai uku daga shekara biyu zuwa yanzu kenan ai na san kalubalen da 3 years ne muka samu ɗaya sai labari ake san ɗaya to yanzu barista ya ce a mun yi kokarin yanzu mun kai uku wani yake ce mana a lagos a gida ɗaya za ka yi samun san shida san bakwai eh to kuma kuma a uku ma da muke da su a gombe ko ba musulmi ko daya dama kuma na can yankin kudu da sauransu dama kuma nan kan kabari ai dama to me yasa haka saboda waɗannan ayoyin ba da dai muke kansu ba su ayoyin da dai ne amma mu din ba da dai bane mu din gangan ne baka gane irin hausan nan babarin fito da ita mu din ko gangan ne ko ina ba daidai bane Allahul musta'an sojoji yanzu recruitment list na kwanan nan ko 75% ba musulmai bane gombe musulmi ɗaya ne ko ɗaya babu babu daga ƙarshe an sake fito da shi ba ko ɗaya gombe jiga abinan adamawa mutum biyar ne aiko to ina ga mutum hudu ma kiristoci ne ko uku ba musulmi ba ne sai ina ne dai jihar yawa mai duguri kai dawo mai duguri ma garin shehu 50-50 aka yi amma baka yi saka je benue ko daya musulmi ko sirki babu jiwancan duk babu amma har kogi sai ka samu kaduna har sokoto mun samu sirki ai da kai muka yi ta bin listi sanuki fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu saka tsoro a zukatan kafirai to yanzu a zukatan mu'mini yake sa tsoron bima lam yubal so da rashin damuwar su da addinin su sanuki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'awahum an-nar makoman sutane wa bi samatu adh-dhalimin Allah wadare da makomar azzalumai na ga muku nace Muhammad Jamaluddin ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Qasim al-Hallaq al-Qasimi al-Qasimi mai tafsirin Qasimi da ya zo ƙarshen wannan ayan sai yake cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi za mu sa musu tsoro saboda shirka sai yake cewa ga wasu point a ƙarƙashin haka wannan abin da za a saka musu na tsoro saboda shirka ne gwargwadon shirka gwargwadon raunin da za su samu shi kuma tauhidi yana ƙara mana jaruntaka ne sai mu yi gaba da su to tauhidin mu akwai matsala sannan shi mushriki ana cire masa ƙarfin Allah ba shi da ƙarfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi razanar da abokanan gaba annabi yake cewa nusirtu bir ru'bi masirata shahrin tafiyan wata guda in zan je wajen abokanan gaba tafiyan wata guda tsawon tafiya din abinda zan je zan kai wata guda kafin nesa gurin su amma kafin wata guda duk su rude saboda tsantsan tauhidi da muke da shi mu kuma yanzu musulman ne suke rudewa Allah ce malami da zubihi sultana ba su da wani dalili shirkan da suke yi ba wani wanda ya musu izini malami a zambihi Allah babu wani izini to Allah subhanahu wataala sai dawo kan muminai bayan ya ce sanurki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah yanzu ana kwantarwa da mu'minai rai zamu samu su tsoro zamu samu su tashin hankali to wannan alƙawarin da Allah yayi alƙawarin ya Allah ya cika kuma a ina ya cika me Allah ya ce
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله سبحانه وتعالى yana tunatar da mu a wannan ayar yuzakkiru Allahu al-mu'min bi annahu sadaqahum wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu hakika Allah ya cika muku alƙawarinsa alkawarinsa ya zama gaskiya in ta husso na hu lokacin da kuke ta kakkashe su ai taktulu na hun katalan shadidan lokacin da kuke musu kisa bi iznillah bi iznihi domin a lokacin farkon yakin badar yakin uhud kai a lokacin farkon yakin uhud ana ta kashe abin nan ƙurai shawa ana ta kashe su wannan aka samu cin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani yace hatta idza fashiltum ai har sai lokacin da kuka samu rauni wa da'ufa azamuhu kuka samu jab kuka samu kuka samu abin nan ragwantaka wasun ku suka samu ragwantaka zuciyarsu ta taku wa tanaza'atun fil amri kuka zo kuka yi ta musu wala tanaza'u fatabjan inda za ku yi ba ku samu za ku yi musu to failure tana fiskantan ku za a faɗi menene musun da suka yi fariƙun ƙal wasu guruf suka ce nafka fi a makinina imtitala ne amurin nabi sallallahu mu zauna anan kar mu tafi annabi haka ya faɗa domin abin da ya faru a yakin uhud annabi ya rarraba mutane wasu ya ɗora su a jabalin roma wani dutse ne ya ce nan ku tsaya a nan ko mun ci nasara ko an ci nasara a kanmu kar ku gudu kar ku motsa in kun ga ana kakkashe mu ma ana datsa mu karku bar nan in kun ga mu ma muna kakkashewa muna datsa su karku bar nan to Allah ya ba su cin nasara sun ga kuma an ci nasara akan musulmai akan kafirai a karan farko fa kenan a yakin Uhud sai suka ce kawai shikenan mu je mu taya na ƙasa daukan ganimomi mu taya su tattara kaya sai wasu suka ce wasu ka ce mu tsaya a nan tun da haka annabi ya fada wasu ka ce a mu sauka mu taya su ɗiban kaya ku ji magana da na fada mu sauka mu taya su zuciyar mai kyau ne kuma mai kyau bane amma akwai sabawa annabi ai yasa in dai ba za ka bi annabi ba wallahi za ka fadi kama atakum rasulu fakhuzu ba a ijtihadi kuma babban abu in an samu nasi ba a ijtihadi in an samu nasi in an samu nasi shikenan annabi ai ya ba ku nas me yake nufi da nas tilka asharatun kamila ba wanda zai ce sha daya nassi kenan to kar ku tafi anan kuma nassin aka yi tawdihi ko mun ci nasara ko an ci nasara akan mu to suka ce a mu sauka wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun suka saba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na cin nasaran da ake nema ga ganima ana tarawa wacce kuna sonta bayan Allah ya nuna muku wannan kuma ku saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam minkum man yuridu dunya wasu sun sauko saboda neman a tara ganima wa minkum man yuridu al-akhirah wasu kuma arada tabatu wa ta'atan nabi wa talabul ajr wasu kuma suna neman lahira ne ba dukansu ta yi ta aibanta ba 'yan kaɗan ta aibanta wanda suka ce a sauka ta aibanta su duk da kyakkyawar nufinsu amma sun yi nufi mai kyau a wajen sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba su fi annabi ba sun masarafakum anhum liyabtaliyakum sai hankalinku ya bar kafiran kuka tafi kan ganima dan Allah ya jarabce ku to ba sun yanzu ba su kan kafirai yan saura yan kadan din Khalid bin Walid shi kuma shi kadai duniya ce to da Khalid bin Walid sai ya zagaya ta baya ba na so na ba da misali da wani abu soja ta ina ake kashe shi ta gaba ko ta baya ta gaba ko inda an kashe soja ta baya akwai makirci to khalid bin walid haka yi wa sojojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya kashe su kenan ba tara zaza aka yi ba ko haka ne ko ba ka bane na san za ku gane me nake faɗa kai ba za ka gane ba kana ta kallo na kai ba za ka gane ba kabo soja ta gaba ake kashe shi ko ta baya in an kashe shi ta baya fa akwai makirci cike nan akwai makirci akwai munafurci ƙarya ne ubangiji ya ji kan abaca ya ce duk hari da aka kai within 24 hours in gwamnati ba ta ba ku labari ba to ƙarya take ƙarya ne haba mala haba mala gwamnati haba algata mala ni na yadda da wannan abu ni na yadda ni na yadda da wannan na gan shi Allah na gani nan college of legal na fara nan yaro ka yaro yaro ne yaro yaro ne za a yi exam sai ya ga bai shirya exam ba la ilaha illallah wallahi bai shirya jarrabawa ba ta Allah bari ku ji bala'i bai shirya jarrabawa ba saura kwana uku to yanzu ya za a yi a fasa jarrabawa nan gaba daya dan shi kadai dan shi kadai ya za a fasa jarrabawa duk makarantar ta watse ma makarantar dan shi kadai sai ya dauko sim card da ba shi ya rijista ba sai sai nemo namban rijistara na college sai tura masa text jibi muna shigowa college za mu kwashe 'yan matan college lahi tallahi Allah ji kamar a sha'ali lokacin yana raye maza maza aka kira mu management meeting aka nemo dpo aka nemo police aka nemo kaza kun san mala sha Allah ji kansa da raha kun san registrar da yazo kwanaki nan ai sai kalle shi yace alhamdulillah test din nan a registrar aka yi wa ba a provost ba ashe sun san number provost sun san number registrar mala sha yana yana binan din sa aka yi raha shi kuma rijistara hankalinsa a tashi ya ce malam ba irin wannan zamu yi mu dawo mu saurari maganar polis mu saurari maganar polis a malam mana jalewa abin da ya dame shi aka ce to police yanzu ya za a yi suka ce ba mu numban da aka yi tet din aka ba su numban da aka yi tet wallahi mala ba a yi 24 hours ba sai gashi an kamo na farko wanda ya rijistar sim card din sai gashi an yi an yi tracing gunda aka jefar da sim card din location inda aka karya sim din mas ta nuna yana area kaza da wayan da me din su ni dai ina faɗa da yadda ya faru ne turancin da din hakan ne science din da abin nan technology da na faɗa hakan ne an gano location nan an kamo tsoho a ƙauye wanda ya da register ana ganin sa kace wannan ba shi text din nan ba kai ne kace za ku zo kama yan mata a waje kaza yace wani yan mata kuma da aka samu sim din sai aka samu location na sim din sai aka same shi a gidan dalibai su biyu sai aka ce suwaye a gidan nan sai aka samu ɗayan ina ɗayan aka ce wallahi ya tafi gombe ya aka ce to shine mai laifi wallahi aka ba da ana aka je gidansu dan ya ai ya ga hankalin college ya tashi aka je gidansu ya gudu aka kama baban ko ka fito da shi ko kaza uba ya ce to ai an ce laifin wani baya shafan wani shi ma fara lauyancinsa haka da yake ko polis suka ce za mu karasa aikin mama ku rike mana shi saboda tsaro kafin an kara wallahi sun kamo yaron nan kuma yana shaida muku cikin polis da suka aikin na akwai ɗalibi na almajiri na ba a yi 24 hours ba sun kamo shi local local local abin nan ma da aka yi aka yi balle babba balle kes din ya tafi abuja wajen asalin security na abuja wanda mana baku misali ɗaya ne kasan nan cikin kankanin lokaci an san yadda za a iya duka Allah ya fi ƙarfin kowa Allah ka gyara mana al'amuranmu sun masarafa kun an hum liyabtaliyakun sai hankalinku ya bar su ya tafi ganima don su zo su don a jarabce ku a jarabce ku a gane mai gaskiya da mana gaskiya walƙad a fa'anku amma fa kuskuren da kuka yi a can ɗin wa asaitun min ba a dima a rakun mata hibbun walƙad a fallahu anku walƙad a fa'anku Allah ya yafe muku kai wani abu sai sahabi yanzu mun yi zunubai dai mu yi ta addu'a mu yi ta addu'a ba mu san ƙarshen lamarin ba amma sahabi za a zuwa ce eh yayin amma an yafe masa inda annabin yana nan za a ba shi labari a ce an yafi yanzu hatib ibn abi balta abinda yayi atake an gama wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin Allah mai falala ne game da mu'minai to sai Allah subhanahu wataala ce
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama da wata damuwar sai ya cire maka wata damuwa shine abin da ya faru a nan ayan Allah Allah Allah ne kuma in yana kaunarka ne in yana kaunarka sai bika da tactics istus iduna ka tuna mana ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan ka tunatar da su sahabbai istus iduna wala talwun lokacin da kuke guduwa kowaiwaye ba kwayi saboda yanzu kun sauko daga dutse su kalibin wali sun zo ta baya suna baku wuta yanzu ana falfalawa za mu zo mu gani innan ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu to istisduna wala taduna ala ahadin ko sauraron kowa ba kwayi a wannan halin war rasul yad'ukum fi ukhrakum annabi yana kiran ku ta baya annabi ba zai gudu ba wallahi annabi ba zai gudu ba ko suwaye su zo in sun isa ta bayan ku yana kira ku dawo kad kallaftumuhu wara'a zuhurikum kun bar shi a baya wa huwa yad'ukum yana kiran ku ayyuhal mu'minun ila tawaqqufi anil firari was thabat ku tsaya banda gudu a yaki banda gudu a yaki falam yaltafitu ilai ba wanda ya jiyo zuwa ga annabi fa azabakum ghamman bi ghammin sai damuwa da bakin ciki da abin nan ta same ku kuka shiga cikin damuwa fa azabakum ghamman bi ghammin to yanzu wanne ne ghamman bi ghammin abdullahi garkuwa yana hakaito min abubuwan gardawa na bandariya wai ya yi banganka ba ne ya ce wallahi ai lokacin sanyi ne ya buge ni kuma na yi gamman bigammin da bargona shi kawai in yaji kalmar babu ruwansa bai sami yake nufi da ita ba wai ai gamman bigammin da bargonsa fa azabakum gamman bigammin ai bi sababi ma kuntum bihi min al-firar saboda guduwan da kuka yi kuka ki amsa wa annabi a ranar Uhud Allah sai ya saka muku bi ghammin da wata damuwa na ba'i maktalin nabi sallallahu alaihi wasallam na kisan annabi sallallahu alaihi wasallam to can wani gammu ne na farko wancan gammu din shine in dai aka bi ka ka gudu kam da Allah mai kabari a baya a kokolwar ku tuna min wanda ake yaki ya gangaro zai tara ganima ya karasa kashe sauran abokanan gaba sai kuma yanzu gashi yana gudu mai da mai yayi misin na farko ganima ya bar ganima na biyu yan sauran waɗanda aka dan bubbuke zaka dan iya daga su ka dan yi musu magani ka tafi da su in ka gudu bakin cikin yanzu a kashe su shi ma yana tattare da kai ko yanzu bakin ciki da yawa bakin cikin ba su ci nasara ba bakin cikin kaskancin da kafirai suka dora musu har an kore su bakin cikin ganiman an rasa ta bakin cikin sauran waɗanda aka dan bubbuge za a iya jan su su a tafi an ƙara kashe su to ubangiji dan ya cire musu wannan bakin cikin sai ya turo musu wani sabon bakin ciki shine labari ya zo cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashin hankalin yanzu an kashe manzon Allah sai suka manta da ganima suka manta da an kashe ƴan uwansu suka manta da maganar nasara yanzu maganar damuwar da gaske ne kuga Allah da hikima wancan kan duk sun manta wannan an yi haka ne likai la tahzanu ala ma fatakum dan ganiman da kuka rasa kar ta dame ku wala ma asabakum dan sara kanana da aka muku saboda yanzu nan Allah yana nuna suna kaunar manzon Allah dan sarar da aka muku duk ku manta da shi yanzu hankalinku ya koma ina manzon Allah namu da yake kiran mu muka gudu ubangiji kenan wallahu khabirun bima ta'malun abinda kuka aikata shi Allah ƙwararre ne iya na ƙarshe ya san me kuka aikata zai ba ku labari wani abun ma da yana zuciyan ba ku aikata Allah yana sanar da shi wallahu ta'ala huwa wahdahu al'alimu bi bawatin ma ta'malu ma ta'malunahu min khairin aw sharrin Allah sai sa musu gamman bi gammi gammu da gammu dan a cire musu wancan gammu din to daga baya ai daga baya musulmi sun ci nasara shi yasa ne yakin Uhud in nazo ina ce masa al-fawzu aw al-hazima victory ne ko kuma me ko an kada su to an samu victory a farko a tsaki aka samu matsala cumulated result din in ka hada da result na bangaren can da nan to musulmai su ne da nasara hadda abin da aka kashe musu hadda abubuwa da aka yi duka wasu sun tattara sai ga musulmin nasara to shi yasa anan gurin Allah yake ƙara nuna cewa suna da nasara thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa na'am ina ga zamu iya yin ta ba thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan wahalhalu da aka sha a Uhud Allah ya sauka musu da kwanciyar hankali da nitsuwa ga muminai as-sadiqi su kuma munafukai Allah ya saka musu bakin ciki da damuwa to nan wajen Allah subhanahu wataala sai bayyana komai da alqada'u wal qadar na Allah yake faruwa ko menene Allah ne haka yake hukunta kayansa wannan jarabawa da ya faru Allah ya yi shi ne don ya bambance tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya su ne munafukai to shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa sannan Allah subhanahu wataala bayan damuwa da kuka shiga na kashe an ce an kashe manzon Allah ba gaskiya bane an ce an yi kaza an ce an yi kaza aka bayyana muku ba kashe manzon Allah ba to tunda ku samu wannan sai Allah ya saukar musu da wata kuma bayan wancan damuwa sai Allah ya saukar musu da wani aminci da nitsuwa nu'asan sai Allah saukar da gengeli don girman Allah a filin yaƙi a ce kana bacci ai ka san abu magana ta yi kyau ƙura ta lafa Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan tsoron ya saukar musu tomanina wa amana ta zo ta hanyar gengeli yanzu ko gajiya kai kana tukin mota ka gaji in ka dan zauna ka dan kashe batiri ko ka hau kujera ka dan yi haka ga alarmomi masu karatu da kuke a university ga yan university na ka yi karatun ka ji wani karatun baya shiga sai ka ji yin gani daukan ka da za ka dan tsaya haka yan restarting ka sake sabon booting sai ka ji abin zai dan tafi to sai aka ɗan yi musu wannan flashing aka ba su wannan gyangyaɗi ɗin sai suka dawo sabi dan ya kashe mun gane ko su ma an zala alaikum min ba ajil gammi amanatan nu'asan ya kashe ta'ifatan minku ya game wasu daga cikinku wa ta'ifatun kan ahammatum anfusuhum wasu kuma tasu ma ta ishe su su ne munafukai su tasu ta ishe su bakin cikin su ya dame su suna ta kulla maganganun da za a yi su damuwarsu tunda kun biyo muminai ba ku isan ku rabe ku koma cikin kafirai ba in kuma ku zauna cikin muminai yakin na fa'a iya kashe ku yanzu su damuwar shin yakin nan zai ci gaba ne in zai ci gaba za a iya kashe su suna cikin kalik suna cikin wannan damuwa ne ba wace cin nasarar addini ba shi sa Anas dan Malik yake cewa Abu Talha al-Ansari yana ba da labari yake cewa la a Uhud da gengedi ya kwashe ni da na daga kaina Allah ya fito ya dawo min da bacci na farka da na daga kaina leka wala sai ya ce dukkan sahabbai sai ya gansu ga garkuwa da sulke a hannunsu amma tana karkada tana rawa tana rawa a jikinsu haka saboda tsantsan gyangyaɗi da ake an samu nitsuwa sai yake cewa fa zalika qauluhu ta'ala summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa wannan shi ne abinda abu talha yake fada yake cewa to sai malamai suka ce wannan annu'as halin tsoro dalili ne cewa yanzu ka samu nisuwa mumini idan ya yi zunubi sai ya dawo ga Allah Allah ubangiji zai bashi nitsuwa da kwanciyar hankali musamman in tuba ce taubatan nasuha amma munafiki to sai zauna cikin damuwa da tashin hankali to wannan ayar ban sani ko za mu iya gama fassaranta mu fito da ma'ananta kawai ko kuma gobe mu bude sabon feji mu ƙara bayanin da kare zama da mun yi bayani ba abin nan ba musamman tana da alaka da innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'ani da zamu yi a gaba bai dace kawai mu tashi innal ladzina tawallaw minkum ba ya dace mu karanta ta gobe sai mu yi innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jama'an daga nan kuma zamu fita daga Uhud zamu shiga wani fasali na daban insha Allah tabaaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh